الله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa wannan safiya ta talata sha shida ga watan bakwai watan rajab jiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam da babban malami al'allama alhafiz abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai muna cikin babun babul janabati mun karanta hadisi biyu a cikin babi haka ne ku za mu tashi hadisi uku kenan hada wacce riwaya an ɗauke ta a matsayin za mu tashi hadisi na hudu kuma hadisi na talatin da hudu a cikin littafin hadisin mai nuna tubin tulhari na'am
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليك قال المصنف رحمه الله وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تمحى فغسل رجليه فأتيته بخلقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده نعم wannan hadisi an samo shi daga maimuna bintul harithi zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam maimunatu bintul harith al'amiriya alhilaliya ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha ta kasance da wato ainihin mata ce ga abu ruhum ibnu abdul uzza al'amiri sai bayan rasuwar shi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya aure ta a shekara ta bakwai daga hijira ya tare da ita a wani guri da ake kira wato ainihin sarf a hanyar makka bayan ya dawo daga umratul qada musan umratul qada an yi ta shekara ta ta bakwai shekara ta shida annabi ya so ya tafi umra hudaybiya mushrikai suka ki to aka yi sulhu cewa shekara mai zuwa zai koma bayan ya dawo daga sulhul hudaybiya aka yi fatihu khaibar kuma Allah ya mantar da su waccan damuwa da ba su shiga makka ba to shekara mai zuwa kuma suka je suka yi umra daga baya almustada'afun daga cikin wato ainihin musulmai su ma suka samu yanci ga shekara ta takwas da aka yi fatihu makka to a shekara ta bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ummul mu'minin maimunatu bintul harith radiyallahu anha wadda ta kasance yar uwar mahaifiyar Anas ne mahaifiyar Ibn Abbas an gane ku Ibn Abbas mahaifiyar shi Ummul Fadl bintul Harith al-Hilaliyya ita ma wadda sunanta Lubaba na kiranta Lubabatul Kubra akwai lubabatu sughra ita ce mahaifiyar khalid ibn walid da yan uwa ne na ita wato ainihin maimuna yar uwar zainab bintu khuzaima ce ta bangaren mahaifiyarta li ummiyarta ce yar bintu khuzaima ita matar annabi ce sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna lokacin zainab bintu khuzaima ta rasu cikin matan shi wanda suka tare da su ya tare da su da suka riga shi rasuwa ai biyu ne ko yana da Khadija akwai Zainab bint Khuzaima to bayan wafatin ta da ai ba zai yi ai hada su ba amma Habiba ai taso ita ma annabi ya auri kanwarta annabi ya ce abi halatta ba ko da a ce bata kasance diyar dan uwa wato sai nuna mata cewa tunda yana aure da yar uwarta ba da ya aure ta to da haka Zainab bintu Khuzaima yar uwarta ce ta bangaren mahaifiyarta amma ba hada su yayi ba tunda abin da shari'a ta hana wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf amma idan mutum ya auriya tara su ko suka rabu ko da tana raye in dai sun rabu yana iya auren kanwasu kanwasu sai dai ala ka'idati ana barin halal dan kunya gane ku amma ba ba shi da laifi a gurin Allah subhanahu wata'ala to kuma yar uwa ce ga wato ainihin asma bintu umais matar sayyidina abubakar da matar ja'far ne bayan ya yi shahada sayyidina abubakar ya aure ta kafin ma abubakar talha kafin eh na'am bayan abubakar ya aure ta daga baya talha ya aure ta an gane ko asma bintu umais to ita ma yar uwar wato ainihin ummul mu'minina maimuna ne ta bangaren mahaifiyarta da haka maimuna ta kasance khala ce ga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma wa anhum gaba maimuna ta rasu shekara ta hamsin da ɗaya a alal asah wasu suka ce sittin da uku wasu suka ce sittin da biyar wasu suka ce sittin da shida wa aghrabal ba'du ma suka ce talatin da shida tara mazancin da ya fi kamar yadda alhafiz ya rinjayar shekara ta hamsin da wato ɗaya ubangiji allah ya karɓi rayuwarta radiyallahu anha wa ardaha ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا ميمونة تج أنا بيتي زوجة النبي وكو يارينا شريعة زوج ده زوج ɗayani tsakanin namiji da mace amma a lura kan iya samawa mace tawul marbuba duk da kasancewar ƙur'ani bai zo da haka ba a sunna ma ingantacciya bai zo da haka ba zaujo yake zo an gane ko نعم inji eh ko a gado duka yare na shari'a duka zauju suke cewa an fahimta ko wa in aradtu mustibdala zaujin kana zaujin in kuka so ku canza wata mace a madadin wata ta ishe ka kana so ka sake ta ka auro wata wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a kaga siyaki ya nuna zauji anan mace ake ne tayyib to matar annabi sallallahu alaihi wasallam qalat nana maimuna tace wada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu aljanaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ajiye ruwan da zai yi wankan janaba da shi alwadu ruwan da za alwala da shi amma nan dilala ta wato ainihin lafazi ta nuna ba ruwan alwala ne kadai ba ruwa ne na wanka yanda ya zo asali cikin bukhari wada a rasulullah sallama wudu'an lijanabatin wudu'an lijanabatin fa akfa bi yaminihi ala yasari sai ya tuntsuro wato ainihin da hannun daman shi ya kama masakin ya tuntsuro zuwa ga hannun shi na hagu ko ya karkato da ruwan da ainihin wato bokitin ko bahon ko wato ainihin abin da zai yi wankan da shi zuwa ga hannun shi na hagu ya zubo ruwa an fahimta ko na ala ya sari asali yadda ya cikin bukhari ala shimali duk ma'ana ɗaya ne marrataini au talata ya karkata ya zubo ruwan sau biyu ko sau uku ثم غسل فرجه sannan sai ya wanke gaban shi kuma daraba yadahu bil ardi aw al ha'id sannan sai ya buga hannun shi a jikin ƙasa ko mu ce ya goga hannun shi a ƙasa ko a jikin bango marrataini aw thalatha so biyu ko so uku kuma tamadmada wastanshaqa bukhari ya zo kuma madmada babu tabu sannan ya kurkuru baki ya shaƙa ruwa wa ghasala wajhahu wa dhira'i ya wanke fuskar shi da tsintsiyoyin hannun shi biyu thumma afada ala ra'sihi alma sannan sai ya kwara ruwa a kan shi thumma ghasala jasada sannan sai ya wanke jikin shi thumma tanaha sai ya matsa faghasala rijlaihi ya wanke kafafuwan shi nuna ya nuna a cikin alwalar shi ta farko da yayi bai wanke kafafuwan shi ba tunda kaga a zahiri ma iya abinda nanar wato maimuna ta ambata ta ambaci wato ainihin madmada da istinshaq da wanke fuska da wanke hannaye ta ambaci cewa ya kwara ruwa a kan shi daga anan ba ta ambaci ya sa hannun shi ba ya cuccuɗa wato ainihin gashin kan shi da ruwa kamar yadda a hadisin na na aisha ya nuna sannan sai ya matsa ya wanke kafafuwan shi bayan ya kwara ruwa a jikin shi kuma gasala jasadahu thumma tanaha kaga ya nuna ya akhara wanke kafa shi a ƙarshe ta ce fa ataituhu bi khilqatin sai na zo mishi da wani tsumma wani dan kyalle falam yuridha sai bai bai bukace shi ba ana sai bai ansa ba akwai wanda suke dabbin shi falam yaruddaha wannan kuskure ne falam yuriddaha shine asali faja'ala yanfudu al-ma'a bi yadihi sai ya shiga yana wato ainihin sharce ruwan ko yana goge ruwan da hannayen shi annafdu kamar kore abu haka to zai dauki sharcewa na sa hannu haka ya sharce ruwan ruwan na ainihin sauka ƙasa sai bai sa wato mindil din ya goge jikin shi da shi ba sanda ta ce sun matanaha fa ghasala rijilai akwai ƙarin qalat fa'ataituhu bi khilqa nan bai kawo qalat din ba an gane ku amma sabit ne cikin riwaya ta ainihin Imam al-Bukhari in can da yace fa ja'ala yanfudu al-ma'a bi yadihi bi ambaci ma'u ba cikin riwayar Bukhari fa ja'ala yanfudu bi yadihi sai dai al-ma'u din za a fahimce shi cikin lafazi to galibin lafuzza waɗanda suka zamanto a nan mun ambaci ga yanda suke asali malam ya yi amfani da hanyoyi da yawa ne da hadisin ya zo da shi da lafuzza mabambanta hadisin ya zo da lafuzza mabambanta da hanyoyi wato mabambanta imam bukhari ya fitar da shi 266 ta hanyar kurai maula ibn abbasin kenan daga ibnu abbasin an maimuna ta bintul harith قالت تتي وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا نا أجي يما أن سلم روان دزي يوانكا وسترته سينا ستر تشيشي wato na kange shi daga masu wucewa ba ana nufin yana farfajiyar fili ba yana da sutura amma dai dan kar wani ya zo wucewa ya je shi yana ainihin wato wanka musamman tun da kyallen da zai sa ya suturce kan shi din ba zai rufe shi har kai ba gabaki daya ina fata an gane ta ce ta tsaya ta ainihin suturce shi fa sabba ala yadihi sai ya zuba ruwa a hannun shi fa ghasalaha marratan aw marratayn kunga a can ya ce marratayn aw thalatha qala sulaiman la adri azakara thalithata am la ina abun da yafi dai marratayn aw thalatha tun da wannan shakka ne ثم أفرغ بيمينه على شماله كان سليمان على عمشي ثم أفرغ بيمينه على شماله غسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أنا بأنبتش بقو با لك الضرب أقول با بقو أكيني في با الدلك كو مسح ديشيني أكيني في أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق تمضمض من يكاود تاء فغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا أنا سي مت إشارة وتميدشي ولم يريدها يا فتدشي ريبيودا وتواني همسن دبكوي تتي وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره يوانكي قبنش مذاكير الذكر والأنثيين في أي عينهم تغليب مفهوم ثم مسح يده بالأرض أو آه ثم تمضم ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه قد رواية ميمونة ديك كفا لك قرشين wata riwaya 259 ta ce sababtu linnabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan fa afragha bi yaminihi ala yasarihi fa ghasalaha ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض قال يعني دلك أو مسح قال باز وقود يشدم أنا رياتي فمسح بالتراب ثم غسلها ثم غسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أوتي بمنديل أغنى بمنديل أغنى تتي أوتي كما بأي تتكاوب falam yanfud biha sai bai goge jikin shi da wannan mindin din ba 260 daidai أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها, بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة إرن الولاش تسلى وأن اللفظ يزوج كم رواية عائشة كو فلما فرغ من غسله غسل رجليه kaga a zahirin wannan lafazi kamar tunda ta ce wudu a huli sala har da kafa ya wanke a farko an gane sannan kuma daga baya ya ƙara wanke kafafuwan shi ko wasu auju da malamai suka bayar kan haka muslim ya fitar da shi ɗari uku da goma sha bakwai ya kawo shi da isnadin shi qala ibn abbas haddathatni khalati maimunata maimunatu qalat أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة daga wancan mai cewa sau ɗaya ko sau biyu wanga ya fi shi ƙarfi riwaya sau biyu ko sau uku ita tafi yawa ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على ثم أفرغ على فرجه ثم أفرغ به به على فرجه وغسل شماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها kaga anan ya shigar da hannun shi cikin masakin cikin ruwa wanda duka ruwayoyin suna nuna ya karkata ko amma anan ya sa hannun shi ciki fadalakaha dalkan shadida ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات يوانكي كنشي yana mai watsa ruwa hasso uku kaga duka ruwayoyin bai zo so uku ba wanda kuma dama riwaya ta Aisha ya nuna wato ainihin afada alaihi alma'a salasa marrat an gane ko daga ruwayoyin na fassara junansu ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه cikin tafin wato ainihin hannun shi ana ta sabani gurin hannu biyu za a sa ko hannu ɗaya gurin watsa ruwa a kai wanda aka sa yayi ma'anan kaga dai ya nuna tafi ɗaya mil a kaffihi ta ce kaffaihi ba kuma ghasala sa'ira jasadi daga wannan riwaya sai ya zo sa'ira jasadi a can kuma kuma ghasala jasada ya wanke jikin shi kaga sa'ira jasadi ya dace da riwayar nana Aisha kuma tanaha fa ghasala rijlai thumma ataitu bi mindilin faradda sai bai karbe shi ba sai ya goge da ainihin hannun shi kamar yadda muka ji a sauran riwayoyi din da haka wannan hadisi ne yana nuna mana cewa a annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a cikin wankan shi yakan jinkirta kafa sai daga ƙarshe ya wanke ta amma kuma a hadisin na na Aisha bai bayyana hakan ba mun ji wata riwaya ta muslim ko da ta kawo cewa ya jinkirta kafafuwa amma a siyakin na na Aisha radiyallahu anha wannan bata tabbata ba ce mafi inganci a riwayar na na aisha kawai ta ce ya yi alwala wudu a hulisala irin alwalar shi ta sallah wanda za a fahimta daga ciki zai wanke kafafuwan shi wato ainihin zai wanke kafafuwan shi ga baki daya a ainihin a cikin alwalar tashi sannan kuma sai ya ainihin wanke kan shi ya wanke sauran jikin shi kun ji a lafazin na na Aisha radiyallahu anha ya kawo cewa sun maghasala sa'ira jasadi bayan ya yi alwala ya wanke kanshi so uku sannan sai ya wanke sauran jikin shi cewa sa'ira jasadihi yana nuna banda waɗancan gaban da ya wanke kamar yanda wato ainihin su ibn battal da su ainihin alhafiz ibn hajarin suka tafi a kai lokacin da mutum ya zo bayan ya yi alwala ya wanke kanshi kawai sauran inda bai wanke ba su ne zai wanke ba zai sake wanke guraren da ya wanke a cikin wankin alwala ko kuma na wanke kai ba hadisin maimuna kuma sai ce sun maghasala rijilai sun maghasala jasada sannan sai ya wanke jikin shi to shi kuma a zahirin shi yufidul umum yana fa'idantar da dukkan jikin nashi zai wanke kenan min dimnil jasad har da waɗancan gaban na alwala da ya riga ya wanke su a farko su ma zai ƙara bin su da ruwa ya wanke su an gane ko kuma mun ji a hadisi cikin siyaki na hadisin maimuna da akwai lafazin da ya zo da sa'ir da da ka sai wasu suke ganin cewa ya wanke wato ainihin jikin shi baki ɗaya sau da zahirin hadisin maimuna wasu kuma suka ce in ya zo wankan sai ya wanke sauran inda bai wanke ba sau da zahirin hadisin na na aisha amma dai ya wanke dukkan shi ya fi khurujun anil khilaf khurujun anil khilaf ina fata an gane sannan bangaren kafa hadisin na na Aisha mun gabata kafa tana cikin wankin alwala hadisin maimuna kuma kafa tana karshe da haka sai malamai suka yi sabani jumhurin malamai sun tafi akan istihbab na ta'akhiri ghasl rijlai mustahabbi ne a jinkirtar da wanke kafafuwa akan zahirin hadisin maimuna alwaito daga maliku sai yi tafsili ce in kana almakanu ghayra nadhifin in gurin ba mai tsafta bane fal mustahabbu ta'khiruhuma to sai ya bari daga karshe ya wanke su sau da guri ya kasance kamar guri ne bayi ne da ana bawali ana kaza ciki kuma ba ba siminti babu karo ba guri ne wanda yake dandababbe ba guri ne wanda ya kasance mai cabalbali mutum ya shiga ciki yayi wanka ka kafa shi har ya gama ga baki ɗaya kafa shi tana da dauda Daka idan ya zo alwala a irin wannan gurin kar ya wanke kafafuwan shi sai ya bari in ya gama wankan shi ga baki ɗaya sai ya matsa gefe sai ya wanke kafafuwan shi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisin maimuna cewa in kana wa illa fattaqdim in kuma gurin ba ba mai dauda bane ma'ana in gurin ya kasance tsabtatacce ne to ya wanke kafafuwan shi cikin wankin alwala shi yafi kaga hadisin Aisha kenan wannan taujihi na imam malik gaskiya mai karfi ne matuka an gane ko amma shafi'iyya sun tafi akan al-afdal sun yi sabani kan magana biyu annawawi sai ya ce asahuhuma wa ashharuhuma wa wa mukhtaruhuma an yukmila wudu'ahu abinda suka zaba mafi shahara mafi inganci abinda yake wato ainihin shine aka zaɓa a mazhabarsu ta shafi'iyya shine mutum ya kammala alwalai shi ma'ana ya wanke har da kafafuwan shi sai ce li anna aktharar riwayati an Aisha ta wa Maimuna ta kazalika mafi yawancin ruwayoyin daga Aisha da Maimuna haka suke ruwayoyi ne suna da yawa kamar da muka ambata an fahimci wannan ko eh to amma wancan taujihi ko tafsili na Imam Malik qawiyun jiddan alamai da yawa sun karbe shi tare da tabdili na fata an fahimci wannan na'am to kun ga duka waɗannan hadisai guda biyu suke kayyafa mana wanka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ba da labari ne akan wajhul kamal ko al-ikmal alwalai ya zama ta cika a wankan ya zama ya cika babu ko ina hadda alwala da komi a ciki dabiti akwai wajihi na al-kamal akwai wajihi na ijiza wajihul kamal shine ya zama cikin wankan akwai alwala an gane ko shi kuma wajihul ijza ya zama cikin wankan babu babu ainihin wato alwala a cikin shi sannan abinda ya kamata mu lura gurin a cikin hadisan nan duka babu bayanin wani gefe za a fara wankewa gurin wanke sauran jiki an gane ko hadisin na na Aisha da hadisin Maimuna amma mun karanta hadisi a baya hadisin na na Aisha kana Rasulullah sallama yu'jibuhu at-tayammum fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli wa tuhurihi gurin wanka da alwala duka ya shiga yakan fara da gefen dama sannan akwai hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da su Abu Dawud Muslim dai bai fitar da shi ba hadisin Jubair afwan hadisi na na Aisha radiyallahu anha riwaya ta Safiyyah bint Shaybah صفية بنت شيبة بن عثمان العبدري wanda yake sahabi ne mashahuri ita tana cikin sigaru sahaba daga nana Aisha ta ruwaito ta ce kunna idza asabat ihdana janabatun in kasance suwa kenan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan mu janaba ta same ta akhadhat bi yadiha thalathan fawqa ra'siha takan tibi ruwa so uku ta watsa a saman kanta thumma ta'khudhuha ala shiqqiha al-ayman sannan sai ta ɗibi ruwan ta watsa a gefen jikinta na dama wa biyadiha al-ukhra sannan ta ɗiba da hannunta wato ainihin ɗayan ala shifki al'aisar ta watsa a gefen jikinta na hagu kaga wanda yana nuna gefen dama za a fara gabatarwa sannan sai gefen wato ainihin hagu wajihi na ainihin ijiza wannan hadisi shi ma zai iya fa'idantar da ijiza sau da bata ambaci alwala ba ma hadisi ne na bukhari ya fitar da shi 277 ta ce kawai mutum zai ɗibi ruwa ya watsa a kan shi so uku sai ɗiba da hannun dama wanke gefen dama ɗiba da hannun hagu a wanke gefen hagu babu zancen alwala a ciki da haka wajihi ne na ijiza kuma ya halatta a yi sallah da shi a yi ibada da shi a zance mafi inganci zahiriya ne suka saba an fahimci wannan ai sannan akwai hadisin jubairu ibn mut'imin wanda al-imamu ahmad ya fitar da shi dubu goma sha shida da ɗari bakwai da tasa'in da biyar jubair yake cewa wato ainihin kunna na tazakaru ko tazakarna ghuslul janabati tazakarna ghuslul janabati inda annabi sallallahu alaihi wasallam mun karu junan mu ilimi akan abin da ya shafi wankan janaba a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan muzakara gaban babba ba laifi bane inda ta kasance akwai ladabi a ciki akwai ihtiram da aka sai ce faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowa yana faɗin yanda yake wanka sai annabi sallama ya ce amma ana fa'akhudhu mil akaffi thum thalathan fa asubbu ala ra'si sai amma ni yanda nake yi to nakan ɗibi ruwa so uku da cikin tafin hannuna in watsa a saman kaina wanke kaina kenan thumma ufidu ba'da ba'du ala sa'iri jasadi sannan bayan haka kuma in watsa ruwa a sauran jikina kaga wannan shi ma babu zancen alwala babu madmada babu istinshaqi babu kaza kuma isnadin shi sahihi ne sha'ibul arnaut yace isnaduhu sahihun ala shart ash-shaykhain imam at-tabarani shi ma ya fitar da shi juz'i na biyu a cikin al-mu'jam al-kabir safaha ta wato ainihin 113 lamba ta 1483 imam shaukani cikin nailul awtar yace hadisin rijaluhu rijalus sahih an fahimci wannan kaga wannan duka yana fa'idantar da wajihi na wato ainihin ijiza hakan na akwai hadisin ummu salama wanda hadisin yana cikin muslim a wato wanda muslim ya fitar da shi 330 ta ce ya rasulallah inni imra'atun ashuddu dafra ra'si wace ce ni wanda ina yawan daure kaina gurin kitso afa anfudu anfudu afa anquduhu li ghusl janaba shin zan warware kaina saboda wankan janaba zan yi tsifa in tsefe kaina qala sai yace la innama yakfiki an tahsai ala ra'siki thalatha hasayat kadai ya ishe ki ki watsa ruwa akan ki ki dibo ruwa ki watsa akan ki so uku thumma tufidina ala alayki alma sannan ki watsa ruwa akan ki fatatuhurina hakan sai ya tsarkake ki wannan yana cikin musulmi kaga shi ma babu zancen alwala a ciki ina fata an gane imamu shaukani cikin nailul autar juz'i na ɗaya safa ta ɗari uku da tara yake cewa fihi mustadallun liman lam yujibi dalka a cikin hadisin akwai dalili ga wanda ya tafi akan ba dole sai mutum ya cuɗa da hannun shi ko ina ba tunda ifada ya ce kawai watsa ruwa kenan ba dole sai hannunka ya taba inda ruwan ya taba ba akwai dalili ga wanda suka tafi kan wannan ra'ayi walal madmada ta wal istinshaq wanda suke ganin kurkuran baki da shakar hanci ba wajibi bane da akwai mazhabi da tace ko da zaka yi wajihi na ijza to lalle ka kurkuru bakinka ka shaka to amma kaga anan babu zancen kurkuran baki babu zancen shakawa sai kawo wasu maganganu daga karshe da yace wa fil babi an ibn umar marfu'an wa anhu mawqufan annahu qala ibn umar ya ruwaito marfu'i kuma shi ma a magana shi yana cewa wato lamma su'ila anil wudu'i ba'da al-ghusl aka tambaye shi in mutum yayi wanka shin zai sake alwala sai ya ce wa ayyu wudu'in a'ammu min al-ghusl yo wani alwala ne yafi gamewa fiye da wanka wanda wannan ibnu abi shayba ya fitar da shi sannan an ruwaito daga ibnu umar yayin da wani mutum ya ce mishi inni atawadda'u ba'da al-ghusl sai ya ce laqad ta'ammakta ka zurfafa da yawa an ruwaito daga hudhaifa yana cewa ama yakfi ahadakum an yaghsila min qarnihi ila qadamihi hatta yatawadda ɗayanku bai ishe shi ba mutum ya wanke jikin shi tun daga saman kan shi har zuwa diddigen shi kuma a ce sai ya sake alwala kamar mamaki yake ina fata an gane wannan sai ce wa qad ruya nahwu zalika an jama'atin min as-sahaba an ruwaito irin haka daga sahabbai da yawa man ba'dahum da wanda suka biyo bayan su hatta qala Abu Bakr ibn ibn al-Arab sai da Abu Bakr ibn al-Arabi rahimahullahu al-Andalusi al-Maliki yake cewa innahu lam yakhtalifi al-ulama'u anna al-wudu'a dakhilun tahta al-ghusl wa anna niyyata taharati al-janabati ta'ti 'ala taharati al-hadath wa taqdi 'alayha li'anna mawani'a al-janabati aktharu min mawani'i al-hadath فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه ابن العربي باب وسمون مالمي دي سابا لغا cikin malamai kan cewa alwala ta shiga karkashin wanka haka idan mutum ya yi wanka wanka na ibada da niyyar wanka na janaba wankan juma'a wankan kaza to alwala ta shiga ciki da haka karamin hadasi dole ya shige cikin babba domin abubuwan da babban hadasi yake hanawa sun fi yawa akan abin da karami yake hanawa da haka sai al'aqal ya shiga cikin al'aksar kuma wanda yake wato ainihin a al'aksar ɗin ya zamanto niyyar shi ta wadatar daga niyyar wanda yake al'aƙallu ne ina fata an fahimci wannan wanda kuma wannan shine zance mafi inganci zance mafi inganci mutumin da ya yi wanka ko da wajihi na ijiza'i ne zai iya yin sallah da shi ba sai ya sake alwala ba sake alwalan ma mun ji ibnu umar ya kyamace haka ina fata an fahimci wannan na'am
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد
daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu daga umar ibn al-khattab radiyallahu anhu radiyallahu anhuma wa ardahuma yake cewa qala yace ya rasulullah ayarkudu ahaduna wa huwa junubun shin dayan mu zai iya yin bacci alhalin yana da janaba a jikin shi mutumin da janaba ta kama shi kafin yayi wanka zai iya kwanciya ya bacci qala na'am nabi yace kwarai kuwa idza tawadda ahadukum falyarqud idan ɗayan ku yayi alwala to yayi bacci ma'ana wa huwa junubun wanda kuma haka yazo cikin bukhari idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junubun wannan wawul hali ce hala kaunihi junuban duk da yana da janaba shi yayi wanka kaga ne ya nuna wanka alwalar ba ta dauke mishi me ba wankan janaba ba amma dai ta haffafa wato ainihin kaifi da kuma gartsin wato ainihin janabar ta inda zai ya halatta gare shi yayi wanka duk da kasancewa mustahabbi ne halaccin yayi bacci ke mustahabbi ne halaccin yayi yin alwalan kai kafin ya kwanta ba dole bane ba Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin ta hanyar wato ainihin sayyiduna Umar daga Ibn Umar daga daga sayyiduna Umar kamar yadda muka ji hadisi ne 287 Muslim ya fitar da shi wato ainihin shi ma ta wannan wato ainihin hanya din kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar da shi riwayar Nana Aisha radiyallahu anha hadisi ne 288 na gaban wancan kenan yake cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawadda lis-salah wanda lafazin ghasala farjahu shi bai zo cikin wancan hadisin ba yakan wanke gaban shi inda janabar ta fito kenan kuma koda ilaji ne tun ya kwanta da iyalin shi koda a ce bai yi ainihin wato inzali ba to sai ya wanke gaban shi sannan kuma sai ya yi alwala in yana so ya kwanta sai ya kwanta ya bacci daga baya sai ya ainihin wato yi sallar shi yayi sai yayi wankan shi muslim ya kawo wannan hadisi 306 da lafazin ayar kudu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda yani idza tawadda falyarkud kamar yanda da yake a zahirin wancan hadisi sannan muslim ya fitar da wasu hadisai akan wannan ma'ana wanda muka san al'adar shi tattara hadisai masu karantar da abu ɗaya guri ɗaya an fahimta ko ta ya ruwaito daga ibn umar dai cewa abdullahi dan umar istafta nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa anna umara istafta nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya nemi fatawa gurin annabi fa qala hal yanamu ahaduna wa huwa junubun qala na'am liyatawadda thumma liyanam hatta yaghtasila in sha'a ya ga dama daga baya sai yayi wanka ma'ana ba a kayyade ga lokacin da zai yi wankan ba sai dai dabiti ne in ya zamanto akwai sallah da za ta bujuro to kafin lokacin sallar ya kamata ya yi wanka yayin da lokacin sallar ya shiga wajibi ne a gare shi ya yi wanka ina fata an gane wannan sannan ya ruwaito ta hanyar da ibn umar cewa zakara umar ibn al-khattab li rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu janabatun min al-layl فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم وراء سنة الإمام مسلم يا فتر تهنير عبد الله بن أبي قيس يتنبين أن عائشة رضي الله عنها دنجنا دا سلر ويتري bayan ta ba shi amsa sai ya ambaci wannan hadisa ya ya ambaci cewa ya tambaye ta kaifa kana yasna'u fil janaba ya annabi yake dangane da janaba akana yaghtasilu qabla an yanam aw yanamu qabla an yaghtasil qalat sai ta ce kullu dhalika qad kana yaf'alu dukkan waɗannan ɗin yana yi rubba martasala fanama wa rubba ma tawadda a fana lokaci kan ya kwanta sai ya yi wanka lokaci ko sai ya alwala ya kwanciye shi qultu abdullahi bin abi qais tabi'i ne babba sai ce alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a na gode ma Allah da ya sanya yalwa cikin lamarin al'amari ne mai sauki shi ma yana cikin musulun imamun nawawi da ya tattara waɗannan hadisai da hadisan da suke magana akan mutumin da ya kwanta da iyalin shi ya so ya koma to ya yi alwala hadisan da ke magana kan annabi sallama yakan kewaye matan shi a dare guda kuma yakan yi alwala a tsakani ina fata an gane da aka sai alimamin nawawi ya tattara su sai yake cewa wato ainihin a wa hasilul ahadithi kulliha annahu yajuzu lil junubi an yanama wa ya'kula wa yashruba wa yashraba wa yujami'a qabla al-ightisal wa hadha mujma'un alayh wannan ijma'i ne malamai suka yi akan cewa an so game wanda ya kasance junub ne ya juzu ya halatta gare shi ya yi bacci ko ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya koma cikin jima'i din kafin ya yi wanka ma'adamar ya kasance ya yi alwala wa ajma'u ala an ala annahu ala anna badan aljunub wa araqahu tahiran wa malamai sun yi ijma'i akan cewa jikin mai janaba da gumun shi duka masu tsarki ne tunda innal mu'mina la yanjusu ko wanda muka ji a hadisin abu huraira to sai ya yi bayani akan abin da ya shafi wato ainihin sai ke cewa wa fiha annahu yustahabbu an yutawadda wa yaghsila farjahu li hadhihi al-umuri kulliha mustahabbi ne ya alwala ya wanke gaban shi cewa la siyama idza arada jima'a man lam yujami'ha fa innahu yata'akkadu istihbabu ghasli dhakrihi wannan musamman ga wanda yake mai bayi ya kwanta da wance yana nima ya kwanta da wata daga cikin bayin shi to ya wanke gaban shi ya alwala alal aqalli kenan ina fata an gane idan matan shi ne akwai sabani kan shin zai iya ya sadu da matan shi da yawa cikin dare guda an fahimci wannan ba mas'alar ba lokacin tattauna wannan mas'ala bane ba anan su ce wa fiha annahu yustahabbu an yatawadda wa yaghsila farjahu li hadhihi al-umuri kulliha ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره سيتي وقد نص أصحابنا الشافعية أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء malaman shafi'iyya sun faɗa ƙarfa cewa makruhi ne ci da sha ko kuma yin jima'i kafin mutum ya yi alwala bayan ya kasance da yana da janaba سيتي وهذه الأحاديث تدل عليه سيتي ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب باب ساباني أورم سو شافعية سوى ونن الولا با واجبي بني mutumin da yake junub ne yana so ya bacci ba wajibi ne ba sai yayi alwala zai iya kwanciya shi koda bai yi alwala ba amma dai yayi alwalan mustahabbi ne sai ce wa bihadha qala malik wal jumhur malam maliku da jumhurun malamai duka haka suka tafi yace wa zahaba ibn habib min ashabi malik ila wujubi wa huwa madhhab daud adh-dhahiri ibn habib daga cikin malikiya da daud ne zahiri sun tafi akan wajibi ne sai yayi alwala suka dauki zahirin wancan hadisin to amma abin da yasa malamai mafi yawa suka tafi akan cewa mustahabbi ne saboda wato ainihin akwai wani hadisi na nana Aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu wa huwa junubun wa la yamassu ma'an aka riwaya lafazin Ahmad da Tirmidhi yazo lafazin Abu Dawuda wato ainihin min ghairi an yamassa ma'an ba tare da ba ya taba ruwa ba min ghairi an yamassu ma'an ba tare da ya taba ruwa ba kawai in janaba ta kama shi yakan yi baccin shi yanamu wa huwa junubun wa la yamassu ma'an an fahimci wannan ko to sai dai wannan hadisi yana cikin Abu Dawud 228 da Tirmidhi 118 Ibn Majah 581 Ahmad 24161 Abu Dawud bayan ya fitar da hadisin sai ya ruwaito daga Yazid ibn Harun al-Aini cewa wahima Abu Ishaq fi hada abu ishaq as-sabi'i wanda yake cikin isnadin shi ya ruwaito daga al-aswad ibn yazid an-nakhai daga nana aisha yace abu ishaq yayi wahami dama kuma ya samu ikhtilat yace to yayi wahami a cikin wannan lafazi na cewa walam yamassa ma'a cewa bai taba ruwa ba an gane ko sai yace to wannan wahami ne sanar imamu tirmidhi shi ma bayan ya fitar da hadisin sai yace ya rauna anna hadha ghalatun min abi ishaq alamai suna ganin hufaf suna ganin wannan kuskure ne daga abu ishaq as-sabi'i imam al-baihaqi shi ma sai yace ta'an al-huffaz fi hadhihi al-lafza manyan malaman hadisi sun yi suka a wannan lafazi na cewa bai taba ruwa ba don haka shi yasa malamai suka yi sabani kan wannan wato ainihin hadisi suka tafi akan ingancin shi suka tafi akan raunin shi wanda suka tafi akan raunin shi sun yi inkarin wannan lafazin ne na karshe kawai cewa ba tare da ya taba ruwa ba kenan sai ya zamanto hadisin ma'anar shi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yanamu wa huwa junub ya kasance yana wanka alhalin yana da janaba to a wata mahanga ta ainihin malaman usulu sai a a wato ne wannan mutlaqi din za a kayyade shi da waɗancan hadisan na ibnu umar da na aisha da hadisin al-aswad wato ne abdullah bin abi qais cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi umarni idan mutum zai yi bacci alhalin yana janaba ya yi alwala kuma haka aikin shi ya nuna ina fata an gane idan kuma wancan ƙarin na ba tare da ya taɓa ruwa ba ya tabbata sannan sai ya zama to duk da haka dai babu cin karo kamar yadda al'imamun nawawi shine wajihin da ya ɗauka na cewa in ya inganta babu cin karo a tsakani sai ya zama to a wasu lokutan annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kwanta ya yi bacci ba tare da ya yi alwala ba duk da kasancewar yana da janaba dan ya nuna halaccin haka an fahimci wannan ko a wasu lokutan kuma yakan yi alwala wanda shine galibi al-imam al-baihaqi shi kuma da shi da ibn abi shuraihin suka tafi akan cewa wato ainihin ko da hadisin ya inganta abin da yake nufi min ghairi an yamassa ma'an ya'ani ma'an lil ghusl ba tare da yayi wanka ba amma bai hana a ce yayi alwala ba ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala a'lamu lis-sawab to za mu bashi haka insha Allah sai mu tashi hadisin ummu salama wancan bayanai na nawawi suna cikin sharhin muslim juz'i na biyu safa ta ɗari biyu da ɗaya